بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتأذي بنظرة تاجينا للظفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو شابيو قوات رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا ألف دبو da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha uku ga watan april 2022 ranar laraba za mu tashi inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul hazabi za mu tashi faɗin allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وذلك ابتلي المؤمنين
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله تبارك وتعالى ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah tabaraka wataala yayi a burbushinku izja'atkum junudun lokacin da runduna suka zo muku domin su yaƙe ku fa arsalna alaihim rihan muka saukan musu da wani iska wa junudan da wata da wata runduna ta mala'iku lam tarawa wanda ku ba kwa gani wa kana Allah haqiqa Allah tabaraka ta'ala ya kasance kuma bai gushe ba bima ta'amaluna basira masani ne magani daga abin da kuka kasance kuna aikatawa iz ja'ukum min fawqikum kutuna lokacin da wa'annan makiya Allah suka zo muku min fawqikum ta samanku wa min asfala minkum suka zo muku ta ƙasan gari wa izzaghatil absaru ku tuna lokacin da a a a idanuwa suka bude suka suka zazzaro saboda tsoro da firkici wa balagatil qulubul hanajira zukata suka zo daidai makogaro saboda firgici da da da tashin hankali wata zunnuna billahi zununa kuka ringa yin a zato ga Allah zato daban-daban wana likabtuliyal mu'minuna anan ne aka jarrabi mu'minai wa zulzulu aka aka girgiza su zilzalan shadidan girgiza mai tsananin gaske a Allahu akbar wannan ayar da wa'insu ayoyi ma da zasu wayannan ayoyin da wa'insu ayoyin da zasu zo baya sune suke yin magana a cikin watakan yakin ahzab yakin ahzab wanda ake maka sani da yakin gwarloko yaki ne wanda aka yi shi hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana a shekara biyar da yin hijira shine da shawar radiyallahu ta'ala anu yake fada a cikin nurul basar yana cewa wa bi yawmil ahzabi khandaka daha likitalil afqari bil abdali yawma ja'at min kulli ufikin juyushin taibatal mustafa al haqiqil wikali iz yahudun hawazinun wa quraishun ولحابس قد أتوا باختيالي ثم كر الجيش السني لبراز أمر ليس الكفار يوم القتال قام يعدو بزلف كار علي سيف مرد الأعداء ختم الرسال سيف داها في كف سيف لداها قد براه في الهين دون نكال كبر المصطفى وفر الأعادي سلموا منهم فذاك المنالي وأتاهم من بعد نصر إلهي بجنود والريح والزلزال شو رضي الله تعالى عنه ينا فقاعد في النور البصر يتي وبيوم الأحزاب هكذا لك رانا أحزاب وكرانا يأتين خندق أنا تمشي يأتين خندق أنا تمشي يأتين أحزاب خندق أتاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يا حق أقول له لقتال الأقدار بالأبدال domin ya yaƙi kafirai da gwarazan sahabbansa yau maja'at min kulli ufukin juyushin lokacin da juyushin wata runduna ta kafirai suka zo min kulli ufukin ta kowane ɓangare ɗaibatul mustafa suka zo garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama madina alhaƙiƙil wikali garin da yake da tabbacin watakan tawakkali da komar da lamarinsa zuwa ga Allah iz yahudin hawazinin wa quraish lokacin da yahudawa da lokacin da lokacin da yahudawa da hawazin da quraishawa wala habishin da mutanen habasha kad atau ikhtiyali suka zo domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa karral jaishu sani libirazin sai ga wannan jagoran nasu ko kace batal sadaukin nan nasu ya fito domin ya yi mubaraza amurin shi ake nufi da amurin bi ma'ana amur bin abduhuddin laifin kufari yau malkitali wanda shi ne watakan zakin kafirai a wannan ranar yakin kama ya adu bi zulfi ƙari aliyin sai ga aliyu nan ya tashi yana mai fuskantarsa da yaƙi a hannunsa yana rike da takwabin nan mai suna zulfi ƙar saifin murdil a ada'i khatimin risali shine wanda yake takobin nan mai hallakar da makiyan mafi alkhairin halittar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shau yace kai mamaki ka kalli sayyidina Ali a wannan ranar malam ni koi abin da zan iya kiran shi a wannan ranar shine in ce mishi saifu daha fi kafi saifin lidaha wai ga takobin manzon Allah zulfiqari fi kafi saifin lidaha a hannun wanda shine hakikarin takobin manzon Allah sayyidina Ali karbarawo filhini duna nikali nan take sayyidina ali ya tsaga shi ya halakar da amr bin abdulwuddin kabbar al-mustafa da ganin haka sai al-mustafa abin zabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara yace Allahu akbar wa wa farra al-aadi makiyan manzon Allah suka juya da baya suka gudu salimu minhum wata kan sabon manzon Allah sun kubuta sun aminta daga wannan yakin fa za ka munani daman wannan shine buri na ni barhama in yar ko da yaushe sabon annabi da duk wannan annabi ya ya kubuta daga dukkan shari wa ata min ba'di nasr ilahi bi junudin bayan nan sai taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ya zo wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me bi junudin da wata runduna ta mala'iku warrayashi da da iska wa zalzali da raurawa a wannan shine baitukan da shawar radiyallahu ta'ala an yayi baitukan da shawar radiyallahu ta'ala an yayi a game da gazwatul khandaq ko gazwatul ahzab hakika malaman sira da tarihi sun yi ittifaqi banda ibnu khaldun shi kai amma duka sauran sun ittifaqi cewa yakin ahzab an yi shi hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana alif ma tana da shekara biyar tana shekara biyar da da da hijira kuma wannan yakin na ahzab shine yaki wanda natijarsa ita ce ta janyo aka timbukar da banin nadir daga cikin madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ku ya faru a yakin nan shine ruwa za a bani abinda ya faru a wannan yakin shine yahudawa ne suka tashi a cikinsu akwai ah, salam ibn ah, ibn makshamin da kinanatu ibn haqiqin nadri da uhai dan akhdab da hauzatu bin qais al-alwaqi bin qais al-wa'ili da abu amir al-fatih suka taho suka nufi makka daga garin madina suna zuwa sun tafi makka ne domin su zo su kira qurayshawa su zo su hada kai su yaƙi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka zo suka ce musu ga burin da muka zo muku da shi sai suka ce to yawwa dama muna neman ku ku eh, ku yahudawa ai daman ku ne wanda aka zo da littafi kun fi mu sanin abin da yake na ilimi na rubuce dan Allah kuna ganin da mu da su Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su wane ne suke kan addinin gaskiya su wane ne wanda suke suka kasance mafiya alkhairi na mutane suka tambaye su akan haka nan da nan ah, yahudawa suka ce ina ai ba za a haɗa ba ai ku da kuke bauta wa gumaka ku ne akan addinin gaskiya kaji ba ku ne kuke kan addinin gaskiya kuma ku ne mafiya alkhairin mutane shi yasa Allah tabaraka wataala ya saukar a a cikin alkur'ani a game da wannan fatawa ta ƙarya da suka yi inda Allah tabaraka wataala yake cewa alam tara ilal ladzina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i yada min alladhina amanu sabila shin a alam tara baka ga waɗanda aka ba su wani wani wani hazzi na daga littafi amma suka yi imani da da gumaka har suke gaya wa kafirai cewa ku ne kuke kan shiriya fiye da watakan ainihin musulmai ku ne kuke kan watakan ainihin tafarki na gaskiya Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira wa innan sune wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ya tsinewa kuma duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsinewa ba za ka taɓa samun shi yana da wani mataimaki ba am lahum nasibun min al-mulk fa idan la yutuna nasa nakira am yahsiluna nasa ala ma atahum Allah min fadlihi fa qad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima yace a karkashin wannan fatawa ta ƙarya da yahudawa suka yi sai Allah yake cewa ka gansu akan kawai hasada da suke wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna wa kafirai kan cewa ku ne kuke kan addinin gaskiya ku ne mafiya alkhairi fiye da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa riyaz billah da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan da da Quraishawa suka ji wannan amsar sai suka ji dadi suka ce to idan haka ne mun yadda za mu zo za mu taya ku mu zo mu yaki tare da ku mu yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suka gaya masa haka sai suka tashi suka bar maka suka suka nufi wata kan ainihin a bani gadafan suka tafi gadafan suka gaya musu ga abin da muka je muka gaya ƙurashawa kuma ku zo mu haɗu baki ɗaya ku zo mu yaƙi su sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da zai bada mamaki a nan duk wani mumini abin da zai so ta mai rai shine yahudun nan littafin da aka sauka musu Allah ne saukar da littafin kuma sun san addinin manzan Allah addini na gaskiya idan da da akwai makara ai musulunci ya kamata su yi makara ko amma sai suka ƙeƙashe zuciyarsu suka nuna kan cewa ai baki ɗaya kafirai su ne suke kan gaskiya musulmai ba su ne suke kan gaskiya ba kuma duka ba dan komai ba kawai saboda kiyayya da suke yi da addinin musulunci kuma abin da zai baka mamaki wa'innan wanda muka lissafo sunayensu dinnan su kinanat ibn al-haqiq manya-manyan malamai ne na yahudawa da manya-manyan jagororinsu na wannan lokacin ba wai kawai gama gari ne na cikin su kawai suka je suka da wannan maganar ba to ala ayyi halin kuma dai menene sun yi kokari wajen ganin cewa sun a sun shajja'a quraishawa su zo su yaƙi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda haka da suka tafi quraisha suka yo gangami ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan bin har su ma ga suka yi gangami karkashin jagorancin Uyaynatu bin Hisn bin Huzaifah daga cikin Bani Fazara kenan haka zalika a a a karkashin sa akwai irin su Al-Harith bin Auf bin Abi Harith wanda ya fito shi kuma daga Bani Murrata sannan aka fito daga Bani Ashja su kuma jagoran su shine Mas'udu bin Rahilat bin Nuwairat bin Tariq kowanne ya to kare kusan kabilu ne daban-daban wajen guda hudu suka zo domin su yaƙi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adadin mutanen da suka zo domin su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum dubu goma sha biyu sun kai mutum a ruwaya shi radiyallahu ta'ala anhu sun kai mutum dubu goma sha biyu suka zo suka sauka a wani guri da ake ce mishi al-asyan nan wajen da mata bani bani jirfi su kuma mutanen da suka gayyato daga habasha su ma suka zo suka sauka a nan wajen dutsen tahamata haka zalika mutanen gadafan su kuma suka sauka a wani waje da ake ce mishi zanabi na kami wanda shi kuma wani waje da ke tsakanin na wani bangare ne na mutanen najad duk suka zo yana kusa da dutsen uhud suka zo suka zazzauna duk mutumin da ya san map ɗin madina manzan Allah zai ga cewa inda na lissafa ɗin nan ba guri ba da guri guda an akwai wanda suka zauna a ɓangaren arewacin madina da wanda suka zauna a ɓangaren gabashinta da wanda suka zauna a ɓangaren yammacinta kaga kusan ƙawanya suka yi wa madinar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da labari ya zo sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama game da irin taro na gangami da ƙuraishawa da da yahudawan hawazin da mutanen gadafan da mutanen habashi suka yo manzala sallallahu alaihi wasallam sai tattara sabai ya tambaye shawara su kamar yadda ya saba yace ga mutanen nan sun zo za su yake me shawara kowa yana bayarwa sai a Salman al-Farisi wanda shi Salman al-Farisin nan yayi shekara 60 a addinin Kiristanci kafin ya shiga musulunci an ce shekararsa 60 a kiristanci shekararsa 60 a musulunci saboda haka sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina ganin nawa shawara shine mu yi abin da muka saba mu a gurin mu idan aka zo za a yaƙe mu da irin wannan runduna mai yawan nan muna haƙa rami shine gulalar muna haƙa rami a gefannin gari ta yadda ba yadda za a yi a ce su tsallake an fahimta su tsallake wannan ramin su zo su cin mana an fahimta saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan ra'ayi na Salman al-Farisi radiyallahu anhu yasa ya bada umarni a ringa gina wannan galalon a wannan a wannan lokacin adadin musulman sun kai mutum dubu uku to ka duba ka ga mutum dubu uku da mutum kusan dubu goma sha biyu manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to a zo a fara gina gwalalan nan a lokacin annabi ya kasa mutane kashi uku ya ce wannan ɓangaren baki ɗaya mutanen muhajirin ne kawai za su ringa haƙawa wancan ɓangaren baki ɗaya mutanen al'ansar ne za su ringa gina wannan ɓangaren kuma 'ya'yan gidana ne za su gina duka wayanda suke albaiti da aka zo an kowa yana tafiya sai muhajirin suka ce ai salman namu ne sai al'ansar suka ce a ya zai zama naku bayan a madina ya zo musulunci a namu ne da rikici ya shiga sai manzo Allah ya ce salmanu minna ahlul bait salmanu mu daga cikin mu yake mu albait ku kyale shi ya shigo cikin mu saboda haka salmanu ya shigo cikin iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar musulunci tana fuskantar tsananin wahala ana ana cikin kuncin rashin abinci da talauci har a cikin hadisin bukhari suna kaiwa su kwana uku babu abincin da za su iya ci kuma a wannan lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo a ringa wannan hakan nan a zo a ringa wannan hakan ka duba ka ga irin wannan annabi shi ma bai kasa a gwiwa ba shi ne wanda yake ɗiban musu kasa in aka yi haka aka yi haka sai ya ebe kasar shi kuma ya ringa watsa ta yana yana shajja'a su da irin waƙar sayyidina abdullahi bin rawaha da yake cewa allahumma laula anta mahtadaina wala tasadda wala tasadda wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil lana sakinatan alaina wa thabbit al aqdama illa qaina wal mushrikuuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina yace ya ubangiji ba dan kai ba da ba mu shirya ba da ba mu yi da ba mu bada zakka mun mun yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba dan haka ya ubangiji ka saukar mana da nutsuwa akan mu ka tabbatar da dugaduganmu idan har mun haɗu da wa'innan abokan gaba a dagar yaƙi ga mushirkai nan sun zo suna son su yaƙe mu su tada mana da fitina duk lokacin da suka nemi fitina mu kuma sai muke an haka annabi yake yana karanta musu yana ja musu wannan baitukan na Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu domin me domin ya ya karfafe su da gwiwa ana cikin haka ana cikin haka bangaren inda ahlul baiti suke suke haka sai suka zo suka tarar da wani irin kurman dutse suka buga suka buga malam dutsen yaƙi ko motsi bayi saboda haka suka aiko salmanin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wallahi mun haɗu da wani irin dutse yayi tori minni minni mun kasa kuma muna jin tsoro la hawla da Allah ka ji wani irin ladabi kuma muna jin tsoro kada mu ce bari mu zage an yanzu sai ce zai zage kada mu zage dutsen ya zama to cewa inda ka zana mana mun kauce daga inda ka zana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu je ku nuna mini da aka zo ya ce annabi sai da ya dauki dutse mai nauyi ya daura a cikinsa saboda tsananin yunwa in ji shehu ya ce in ji shehu ya ce kama kalar ulama kamar yadda malamai suka ce shi a wajen sa a ce annabi ya jima ya ce suka ɗauki dutse annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki dutse ya daure a cikinsa saboda yunwa da ya daga dutse guda ɗaya da kai da ya daga abin bugu guda ɗaya da ki dutsen nan mana sai dutsen nan ya tsage wani haske ya bayyana sai annabi ya ce Allahu akbar ya kuma dagawa dutsen nan ai kuma daga abin bugun ne kuma dukan dutsen nan sai ragar da shi annabi ya ce Allahu akbar ya kuma dagawa na uku ya bugi dutsen nan sai da ya laushi kamar gari sallallahu alaihi wasallam ana karshe kai dai ka san wannan kuwa ilahiya ce mana ne mai gora yake cewa a himmar menene himma ta shehu da himmar Mustapha su gamu sannan da kuwa ilahiya to ana wajen da ba gajiya ita ta aiki a wajen ya abin nan dutsen nan ya zama to gari sai dina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin murmushi an kalli a kwance Salman ya ce ya rasulullahi na ga wani abin mamaki ya ce menene ya ce duk lokacin da ka bugi dutse ina ganin wani haske fau yana bayyana duka so uku annabi ya juyo ya kalli waɗanda abokanan aikin salman ya ce don allah kun ga abin da salman ya gani suka ce wallahi mu ma mun gani ya ce to alhamdulillah haske na farko da na gani haske ne wanda ya zo sai da ya haska min garuruwan yamen baki ɗaya allah ya ko jibril ya ce mun bishara kan cewa sai na ci yaman da yaki haske na biyu kuma biladu farisa iran ko the present iran da wani abu na iraq aka nuna min kan cewa zan ci su da yaƙi haske na uku kuma gaba ɗaya garin roma aka nuna min zan ci su da yaƙi ba sai munafukai da suka ji labarin a sabon annabi suka fito suna ta ba da bishara annabi ya ce kaza da munafukai suka ji sai suka fashe da raka wai wai yana cewa wai za a ji a ci yaƙi zai ci garin farisa da rom irin kar super power na duniya na wannan lokacin su ne za a ce za a ci su da yaƙi mutumin da saboda tsoron da yake a bakin su astaghfirullah tsoron da yake yi ga watakan ainihin makiyansa ne sai yake gina rami dan dan kasu zo mai nan da nan aka kasan shi Allah ba ta rama manzo Allah ya yi yani nan da nan Allah ya sauka ka gaya musu قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير كجا الله تبارك وتعالى شيء wanda yake bada mulki ga wanda ya so ya kwace mulki daga wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so ya ɗaukakar da wanda ya so sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama na gaya muku kan cewa ana ci ana matsanancin rashin abinci a wannan lokacin to saboda haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin matsan jinjin yunwa sai wata kan imratu bintu rawaha yar uwar sayyidina abdullahi bin rawaha kenan ko sai ta kirawo yarta ta ce zo ta dan kunso wani wani dan dabino ta ce maza je ki ki je ki kaiwa wata kan a babanki shi kuma babanta a shine bashiru bin sa'ad ina da shine babanta kin kaga kenan yar uwar wace ce yar uwar sayyidina nu'man bin bashir an ana gane wannan yana da kyau a san yan uwantaka da ke tsakanin sabbai sosai saboda haka sai ta tawo da ta tawo tana kan hanya ta ce je kike kaiwa babanki Nu'man bin Bashir da Khalid dan uwan dan uwan dan uwana dan uwan mahaifiyarki Khalid kenan Abdullah bin Rawa wannan su ce aboye kake bari mutane su gani tace to saboda ba yawa gare shi ba tace na to ina kan hanya ina tafiya sai na zo na wuce ta gaban sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai kai kalle ne ce ah ya yarinya ina zaki tace baba ta ce ta aike ni da wannan dabinan ta ce in kai wa babana da halina da baffana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude ta shika mai albarka haka sai ya ce in gani zubo su sai ta kwanci inda aka za mata ta zubo ta ce wallahi da na zuba mai dabinan saboda tsabar kankantarsa bai ma iya gama cika tafin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ne ya kira ya ce a bashi mayadi aka kawo mayafi sai ya ɗauki dabinin nan ya jera su a mayafi sai ya sa mai kira ya ce a je a kirawo jama'a baki ɗaya a ce su zo su ci dabinin mutum da yake sama da dubu biyu ba ya ce su zo su ci dabinin suka ce suna ɗaukan dabino ta ce wallahi suna cin dabino dabino na karuwa suna cin dabino dabino na karuwa har sai da ya kai ga matsayin da dabino na yana karuwa har yana zubewa a ƙasa ya fi ƙarfin wannan zanin da aka shimfiɗa mai صلى الله عليه وعلى وسلم kaga wannan an samu abin da za a ci haka zalika a a a shi ma sayyidina jabir ya yi irin nasa sayyidina jabir radiyallahu anhu ya ce muna yin aiki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan gwalalan na wannan hakan gwalalan idan muka tashi tun safi muna aiki ba za mu gama ba sai yamma ta yi koma wurin iyalinmu saboda haka yunwa ake ana kuma jin matsanancin yunwa na ga hankali na tashi banda abin da zai wata ƙan jamammiyar tinkiyata na zo wata rana gaya mata ta ce ba kya ganin wannan tinkiyar mu yanka ta mu garza a ta ga mu ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kansa yake ba annabi ya ci mu yanka mu garza wa manzo Allah ki dan hada shi da ki dan hada ga tsakin tsakin mai ke suna ne wannan alkama da tsakin alkama ki yi wa manzala sallallahu alaihi sama gurasa fita ta ce to ta dan samu ɗan ɗan tsakin alkamanta da ɗan da wannan ainihin cinkiyar aka gasa aka ɗan yi wa annabi ruwa ya ce sai da na bari yamma ta yi likis annabi ya tafi sai na biyo ta baya a hankali ina bin gefen jama'a ni sai na abdullahi ajabi bin abdullahi radiyallahu anhu al-ansari yace sai zan ce ya rasulullahi ai akwai wani wata ƴar karama sai da ya ƙara tasgirin ta wata ƴar karamar abin da tinkiya ta ce nace ko za a je a dan haka saboda an kwana uku sai da annabi kwana uku bai sa komai a baki ba sallallahu alaihi wasallam a je a dan ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to a kira jama'a a ce a zo a ce yace annabi yana cewa kan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wasallama yace annabi ya fuskanci gidanmu sallallahu alaihi wasallama jama'a suka shigo gidan nan annabi ya sa su ringa shigowa da suka shigo aka kawo abinci ya taba shi ya kira sunan Allah ya sa wa abincin nan albarka yace to jama'a za su yace wallahi abincin nan ci ake yi ya ki ya kare sai da kowa ya ci ya koshi aka bar mana daidai a wanda muka ajiye aka tuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama saboda haka wannan gwanan yana daga bangaren a a arewacin Madina da abin da ya danyo gabashin Madina abinda isa aka gina saboda nan gurin shine kusan kamar kufai yake wajen ba shi da wasu matakan tsaro makiya za su iya kawo madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farmaki akan a kowane irin lokaci an fahimta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka haka da kafirai suka zo suka ga irin wannan abin da aka yi su kuma kafirai Quraysha ba su taba ganin irin wannan dubara ta yaki ba dan babu ita Salman Farisi ne kawai ya sani a wajen bangaren su saboda haka ba yadda za su yaƙi sai suka ringa jefa kibbau sai zaman to yaƙin tsakanin kibbau da kibiyoyin musulmai da kibiyoyin kafirai makiya Allah sai da aka yi kwana ashirin ana wannan ana wannan abu sai da aka yi kwana ashirin ana yi saboda haka da kwana da lokaci ya kai haka an ja lokaci sai wa'insu masu taurin kai a cikinsu suka ga cewa me zai hana kawai mu bari mu zo mu tsallake mu ta mu san yadda zai mu kutsa ta cikin wannan ramin ma mu zo mu yaƙi su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sama su yaƙi su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin su waɗanda suka taho akwai watakan wannan Amr bin Abdulhuddin da muka faɗe shi da Ikrimah bin Abi Jahl da Nawfal bin Abdullah suka taho domin da sauran jama'a suka taho da suka zo shi wannan amur bin abduwuddin din nan saboda tsabar jarumtaka irin ta irin nasa shi kadai a fagen yaƙi yana iya yaƙi da mutum duk saboda haka yana zuwa gaban gwalalan ya tsallako sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad a bakin sa ba kai ne wanda kake cewa a a musulmin musulmi daya ya je ya fuskanci kafiri guda biyu ba ba kai ne wanda kake cewa duk wanda ya mutu naku guda ɗaya aljannun naku wanda ya mutu yana aljanna wanda ya mutu namu a wuta ba to idan haka ne ni na fito ni kadai ina neman wanda zai mubaraza da ni ba ma mu bi kafir ba ni kadai a kawo wanda zai yi fito na fito da ni ba kun ce za ku kuna son aljanna ba to ku zo yau zan ba ku aljanna ka jefa mara kunya eh saboda haka sai sai na aliyu tashi zai tafi sai manzo Allah ce a'a aliyu zauna wannan fa amr bin abduddin sai annabi sai sai na aliyu zauna ya ƙara kawo maganar su'ul adabi ga jadabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na aliyu yayin yunkuri zai tashi annabi ya ce mai zauna aliyu sai ya zauna da ya ƙara annabi zai ce mai zauna ya ce annabi ya ce mai amr bin abdul ne ce wallahi maza Allah ko shi ne ba zan iya ji ina zaune ba a taba ka wallahi ba zai yi ba sai na tafi saboda haka da annabi ya ga cewa sayyidina ali radiyallahu anhu zai tafi sai ya daga hannu yace ya rabbi innaka yawma badran qad akhadhta qubaylah bin al-harith bin abdul muttalib wa yawma udin hamzah bin abdul muttalib واليوم لم يبق عندي إلا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث يتي يا أبنجي رانا بدر كابل كي من أبدا دان حارس دان عبد المطلب kaga cousin din manzo Allah kenan ko haka zalika ranar Uhudu ka dauke min baffa na Hamza dan Abdul Muttalib yanzu ba dan uwana ba wanda ya min saura fa sai Aliyu dan Abi Talib dan Abdul Muttalib Allah kaka kyale ni kadai kaka taba mun da Ali ka kyale ni kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka sai sayyidina sai sayyidina Ali ya tafi zai tafi zai tafi sai manzo Allah ya kirawo shi ya kwance rawanin kansa ya daura akan sayyidina Ali sannan ya dauki takobin sa da ake kiranta da zulfikar takobin manzon Allah ya ce ka fa Ali je ka yake shi sallallahu alaihi wasallam da ya fito saboda shi wannan ya ke suna amur bin abdu wuddin tsoho ne fa ya kai shekara 90 a wannan lokacin amma jaramtaka tana nan ba irin kimamu wane ba sai ce waye wannan ya ka ya ce ni ne ali dan abi dar ya ce a kai dana ne wannan ai kai babanka abokina ne je kawai zan kashe ka ba ina jin kunya ma da yara in ce babanka ne na kashe ka saboda kowai yana da ƙarfin halin cewa kawai duk wanda ya zo ya mubaraza da shi ya mutu sai sai na ali ya ce to ni kuma ina so in kashe ka idan har ba za ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba cewa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wallahi sai dan kashe ka sai abin ya sosa mai rai duk zare takobin sa sayyidina ali ya daga wannan zurfi kardan da ya kawo ya kawo sayyidina ali sara da ya kautar da takobin ya daga tashi ya wulwula yana saka mai akai wallahi sai ya raba shi gida biyu kamar yadda ake raba kabewa mana haka ya raba shi gida biyu la hawla wala quwwata illa billah wannan karfi haka shehu ibrahim radiyallahu anhu tana a maulidi yana fada lokacin da sayyidina ali ya fito zai mubaraza a yakin badar da ya ja takobin sai daga ta haka sai da wani dutse ya tashi sama wallahi aka gama yakin badar da sai da aka yi kwana 40 kafin dutsen ya dawo ya ce kuma fa a lokacin ali ya ɗau kwanaki da yawa yana jin yunwa kamar yadda ake wannan a yakin gwamnati na gaya muku manzan Allah da babu abin azumi annabi yake yi idan aka zo shan ruwa babu abin da za a sha ruwa sai annabi ya daura da azumi in aka zo shan ruwa babu abin shan ruwa annabi ya daura da azumi la hawla wala quwwata illa billah dan dai kawai san mu da mu fa Allah ka san mu annabi amin saboda haka tsakanin sayyidina aliyu da manzan Allah ya ji shawara radiyallahu ta'ala ya ce ya kai mil uku a wannan wajen sai ya ji ƙarar sayidina ali ya ce allahu akbar manzan allah ya ji sayidina ali ya ce allahu akbar ya murmushi ya ce allahu akbar wallahi la fata illa aliyu wala saifa illa zulfiqar ya ce wallahi babu sadauki sai aliyu kuma babu wani takobi sai zulfiqar haka kuke sayidina aliyu ya ba na gaya muku akwai ikimar ɗan abu ba a wanda suka iya tsallakowa da nafar bin abdullah ai shi yake masa Abuja da ya ga wannan jagoran nasu wannan katafaren gwarzon nasu an fara shi as da ya furke ta wallahi ta ko ban abin nan mashin sa wasu ya koma kafin mutum tare da magana a sewa sai nafar bin abdullahi shi kuma wata ruwaya an ce sayyidina zubair bin awam shine wanda ya kashe shi wani lokacin a wani ruwaya kuma aka ce a yana kokarin hauro balolan ne yana waduwa cikin ramin kafin ya kai kansa ya balle Allah ya turo da mala'ika ya balle kan kai an abin na ada ta eh wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara saboda haka sauran jama'a da suka yi tunanin za su zo su haura suka ringa ja da baya aka ringa ja da baya da ya zamanto hakan ta kasance ana ja da baya mazala sallallahu alaihi wasallam an ce da suka ci gaba jefa kibau annabi ya daga hannunsa sama yace Allahumma munazzil kitab sari al hisab ahzim al ahzab Allahumma hazimhum wa zilzal wa zilzilhum ya ubangiji ya wanda ya saukar da littafi ya wanda yake da gaggawan hisabi ya Allah ka halakar da wannan rundunar ya ubangiji ka ka girgiza wannan rundunar ya zo a cikin yambu ulhayat na ibn zafar ko ko ibn zafar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar da shine ya sarihal makrubin ya mujibal mubdarrin akshif hammi wa gammi wa karbi fa innaka tara ma nazala bi wa bi ashabi ya wanda yake yake jin waɗanda suke kuka saboda bakin ciki ya mai amsa addu'ar wanda yake cikin kunci ka yaye kunci da bakin cikin da damuwa da take tare da ni kaga abin da ya zo mun na taron jama'an nan da ni da sahabbai na nan da nan asa shi Allah annabi sai yana magana sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauko da duniya ce ka ga wa manzon Allah lallai za a kawo mai dauki sai mun aiko musu da iska mai sanyi mala sannan mu aiko musu kuma da rizqin mala'iku su zo musu farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin wannan ayar da muke faɗa din nan an ce a lokacin da ake yin ruwan kibiyoyi da musayin kibiyoyi akwai lokacin da aka yi rana guda cir saboda sun ki tsagaita wuta ba a yi sallah ba sabai suna cewa manzon Allah ba mai sallah ba yana cewa ni ma haka domin in annabi yana tare da su kuma ya ajiye dakaru na yaƙi masu gadin gwadanan a gefe da gefe don kada maki ya filalo ya waɗo ta waɗin ba a gansu ba ba a gansu ba ko ba a gansu ba har sai da dare ya aka shigo cikin kubbar inda aka yi manzan Allah khaima da zai huta ya ce bilal ka da sallah aka da sallah aka yi sallah wata ruwaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu mu samu mun yi salatul wusta ba wata kan sallar la'asar hatta hatta gabata shamsi mala mala Allah wa ajwafahum wa quburahum nar Allah ya cika cikin su da da kaburrukan su da wuta aiko an ansa na'am saboda haka ana cikin wannan cikin musayar wuta ne na gaya muku kwana ashirin aka yana haka sai da suka kwana ashirin sabon manzan Allah ba su da abin da za su yamma riƙe na kwana nasu su kuma sun yi istidad me ake cewa istidad tanadin abincin shekara guda saboda sun fito ne ta gaskiya suna neman su shaidantar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai nu'aymu bin mas'ud ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ni fa na musulunta amma mutane na ba su san da musulunci na ba ba su na musulunta ba shine na zo maka na islamu na zo maka ban sani ba ko da akwai abin da zan taimake ka ka umarce ni da duk abin da ka ga dama manzo Allah ya ce to kai kana mutum gai kadai tak ina ka ina iya taimako cikin rundunar mutane dubban nan sai dai idan za ka iya yaudaran mana su daman shi yaƙi ɗan zamba ne imamu shafi'i yana fada cikin al'ummu cewa a ja'izi ne a musulunci a yaudari kafirai a cikin yaƙi muddan wannan yaudara babu shi ba wai za a kare wani alkawarin da ke tsakanin da su ba na manta lokacin da aka kashe wannan wannan amr bin abdulhuddin saboda firgici da damuwa da suka shiga yanzu wannan gwarzon namu aka yi wannan kisan wulakancin suka aiko da manzan Allah sako cewa dan Allah muna son ka bamu mushin sa za mu baka dirhami dubu goma manzan Allah ya ce ku ɗauki mushin ku mu ba ma cin kuɗin matacci dan Allah ce a cikin lokacin ma da ake cikin yaƙi da a lokacin da ake buƙatar abinci annabi ba yana musu adalci ya ce ku ɗauki mushin ku sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai dai idan za ka iya muna haka ya ce kwarai ko zan je in yaudaro su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nu'aym bin mas'ud ya fita har sai da ya je wajen banu banu quraiza yahudawan ne yahudawan madina wanda su ne ainihin ummul aba'isan wannan yakin da suka fita inda a farkon tafiya a farkon magana da muka faɗa ko da ya sauka wurin su suka girmama shi ya ce kun san soyayyar da ke tsakanina da ku kun san kuma ina jin tsoron duk wani abin da zai dame ku ko suka ce eh ya ce to ina so muku wata magana ku koye sauran nan suka ce a kwarai ga yamma adin nan wajen duk imu imu ne babu wanda muke ganin cewa muna muna zargin sa ya ce kun san abin da ya faru da bani kainuka da bani nadir ko abin da ya janyo suka aka kore su daga gidaddajinsu aka ɓace dukiyoyinsu ko ya ce to barin gaya kun ga wannan ƙuraishawan da waɗannan mutanen ga ɗafan ɗin ba fa irin ku bane ba su idan suka samu dama suka yi amfani da ita suka shaidantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ba su samu ko ba su samu ba za su gudu su bangaren su a su bangaren nan naku madina su koma maka idan suka koma maka za su kyale ku da mutumin wai manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam za su kyale ku da shi ku kuma iku din nan ba za ku yi yakan ka ku kare sai suka ce eh gaskiya ne ka kawo shawara to ka ka yi magana mai shawara yace abinda nake so da ku kada su yaudare ku ku ce musu idan har suna so saboda na ji suna kishin kishin za su gudu idan suka nemi su gudu ko suka nemi ku fito ku yaki ku taya ku taya su yaki again ku ce musu ku ce musu lallai sai dai ku ba mu manya manya kamar guda uku daga cikin shuwagabanninku mu ajiye su a matsayin jingina yadda mun san ba idan wani abu ya faru idan annabi ya zo zai yaƙe mu ko dan saboda wa'annan kun dawo ku mara mana baya tan da su daman can da annabi ya zo a cikin wasiƙatul madina akwai yarjejeniya ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba idan aka zo za a yaƙe ku za mu taimake ku idan aka zo za a yaƙe mu za ku taimake mu haka aka yi da wa'annan yahudawa amma da yake maciya amana ne kaga kawai suka zo suka haɗa kai da kafirai saboda haka mas'ud bin ma'ayin ya gaya masa wani magana suka ce to shikenan da ya tashi bar gurin su bai tsaya ko ina ba sai haimar su ƙuraishawa wajen abu sufiyan ya ce to kun san dai ni a cikin kuna suka ce ƙwarai kuwa duk mu mu'minu ne cikin mu'minu ne ce to abin da yake so ya ku ga wa'incan yahuda wancan nan kun san su ga wayen siya sun koma sun rubuta wasiƙa sun aika wa muhammadu cewa dan allah sun tuba sun yi nadama akan warware alkawarin da suka yi saboda haka ya yafe musu yadda ma zai tabbatar cewa haka za su yi kokari su kawo mashi wa sarakuna jagorori a cikin mutum uku ya yanke musu kai kuma annabi ya ce ya yarda saboda haka ko ba a hankali idan kuka ji sun ce mu ku ba su jagorori da uku kan ku ba su da ya tashi mas'ud bin nu'aym kaga waye ko ya tafi wajen gadafan su ma ya gaya musu haka saboda haka abu sufyan ya tura jama'a ya ce ku zo mu fito yaƙi yanzu ya ce a ce mu zo mu tunkare su sai banu ƙurai suka ce ina zancen wani yaƙi haka kawai ku je ku yaƙe shi ba ku ci nasara ba ku gudu ku kyale mu da shi idan har kuna son haka ku ba mu mutanenku guda uku ha sai suka ce magana da masu ya faɗa ashe da gaske yake wani mutane sun karya kawai to ba za mu bayar ba sun suke su yaudare mu ba da mutane su kai shi su kai su wajen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu bayar ba saboda haka a da haka ta kasance kaga alƙawari tsakanin Qurayshawa da bulu ƙuraizata ta kare don haka ƙarfinsu ya ƙara raguwa sai dai a ci da ruwan kibiyoyi ana nan ana yi da lamari ya tsananta mutane sun fara gajiya sun fara gajiya saboda haka sai abu sufyan ya aika zuwa bani ƙuraizata ya aika ita mace ɗan abijan wanda na gaya muku ɗazu ya ja da baya ɗin nan ya aika ya ce su zo a ƙara yin wannan abin ku zo mu shiga cikin daren nan ya kasance daren da asabar ku zo mu shiga cikin daren nan mu far musu suna bacci suka ce mun fa ga muku mun ba za mu ba kai asabar to ai mu ba ma komai na alkhairi ma mu ba ma komai na alkhairi ko shari'a asabar kafin su yi da kullum ranar hutun su kenan sai ba za balle kuma ku zo ku yi dare mu sai dai ku kama na wani dan haka ba za mu yi ba idan muka duba kaga a makida ta abin nan masud bin ma'in ta ta yi amfani kuma an ci gaci daga abin da yake faruwa saboda haka sauran su ba sauran ga dafan ko an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kusan ya bawa ga dafan ɗaya bisa uku duka a dabilai na mutanen Madina mutanen Madina suka ci annabi ya rubuta musu wasiƙa kan cewa ku zo zan ba ku ɗaya bisa ukun da binan mutanen madina ku karya alkawarin da ke tsakaninku da ƙurayshawa amma wannan wasikar ba za ta tafi ba dole sai mace jagororin al'ansar mutanen hazrat sun yi stamping sai mutanen al'aus sun yi stamping saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a je a kirawo wa'annan jagororin nasu sune Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubarata da suka zo annabi ya ce musu ga shawara ta nan da Allah ka tsaya ka ji wani soyayya su ma da lalabin nasu suka ce wannan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kake so ne idan abinda kake so ne kai bari mu yi haka saboda abinda kake so ne idan kuma umarnin Allah ne daman ba mu da wani zabi idan kuma ka yi haka ne dan ka ka rage mana yau makiyan nan namu to ba to to ba za mu ba za mu yi da ka rage mana su ba ya ce na yi haka ne na ga sun yi muku yawa ce na ga ya zan ɗan dakushe wannan ƙayyata su ƙayyoyin sun yawa in ɗan dakushe muku yawansu rage yawansu can dai na rage yawansu ta ɓangaren yahudawan banu abin nan mai kuraiza saboda haka in rage wa rage musu mutane su ma a cikin galfan ya zama to sunan kai kuraisha suka ce ya rasulullahi wa'annan galfan ɗin da mu da su gabanin zuwan ka duk guba ka rike bautawa fa kuma a ko lokacin da muke bauta gumakan ba su isa su ci dukiyarmu ba sai dai ta hanyar kasuwanci sai da yanzu da Allah ya daga masu su mu ba su dukiyar mu saka kai bai yi ba ai sai dai kawai aka yale mu idan Allah ya yi cewa mu yaƙi Allah ya hukunci kawai tsakanin mu maza Allah ya ce to shikenan an yaka subhanaka ya masha saboda haka a sa'ad bin mu'az yace na takazar ya goge wani rubutun a cikin yace kai a bar wannan rubutun ya rasulullahi saboda haka a da haka ka kasance da sa'a da dare fa arsalna alaihim rihan maka aika musu da wani irin iska mai tsananin sanyi tsananin sanyi wanda da iskan nan ta zo ba ta bar ba ta bar wutar da suka yi suke jin dumi ba da suke kunnawa sai ta kashe su ba ta bar duk wani su haima haima shema shema da suka kafa ba duk sai ta tumbike su sun yi ya tsananta gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sa yace shin wane ne wanda zai iya zuwa a asirce ya je ya gano min labarin mutanen ya gai wani irin hali suke ciki amma da sharaɗi ban ce ya ki kowa ba kada ya kashe kowa kowa ya shiru annabi ya kuma maimaitawa kowa ya shiru annabi ya kuma maimaita a lokacin yace yau zai fa yace labai ka ce tashi ka taukai yace annabi ya ce yace na tashi yace da na fito daga khaiman da nake ne taku daya ne taku biyu sai na dawo annabi ya ce ya yace wallahi sanyin nan dan adam zai dauka sa zan ya karasa wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ne ce Allah ka sauƙaƙawa Huzaifa wannan sanyi da yake ji yace wallahi da na fito sai na ji kamar tanderin wuta ne wanda ake yin gurasa shine a gabana da bayana da haguna da damana kowai ina jin ɗumi ka duba da sanyi kana jin ɗumi wani irin da ake ɗumi eh yace haka na tawo har gurin ba ta ma sai ina tawo ba ya ce sai da na zo ya ce wallahi ina gani gani ga abu sufiya zan iya kashe shi hankali kwance amma na tuna abin da manzon Allah ya faɗa su yan sami na waɗana ne kisa da daga kafa na zo na zo na wajen sai na abu sufiya ya ce a tattara jama'a aka tattaro jama'a baki ɗaya ya ce to dukkan dukkan kowa ya rike mutumin da yake kusa da shi ka rike na damanka da na hagunka ya ce muka rike hannun juna ni ma kawai na dubi wani mutumi na fuska na rike hannunsa saboda karfin confidence ma na kalle shi na ce kai kuma wa ya sunanka ya ce suna na wa ne eh wajen in tabbatar cewa ba ba bakin aure ba ne ba ban aure ba ne ba ya ce sai abu sufyan ya ce to akwai magana da zan gaya muku idan kun ga dama ku ji in kun ga dama ba ku ji ba ni dai zan binnawa banu kurai zatan nan marasa mutunci sun karya alkawarin da suka yi kuma su suka janyo mu cikin abin gashi sai ruwan kibbau ake yau kwanan mu ashirin ana ta fafatawa yau kwanan mu ashirin ana ta fafatawa a mutane suna suna ta ja da baya ba mu da yawa ga tsananin sanyin da muke ji yayi mana yawa saboda haka ni dai kun ga tafiya ta na tafi maka wanda ya ga dama ya bi ni wanda ba zai ga dama wanda bai ga dama ba ya zauna ya fara tafiya ya biye ce kai Khalid ya ce na an fara kan wani na baka ka zama jagora ni na yi gaba umar na gabas take lokaci ya ja da magagan da yawa saboda haka da labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake suna Huzaifa radiyallahu anhu ya dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai gashi gashi gashi abin da ya faru yace wallahi da na gama gaya wa manzon Allah labarin nan sai na fara kakkarwa sanyi ya fara kama ni an dauke wancan mu'jiza da Annabi ya ji ina jin sanyi kowai wani dan bargon sa haka ya dan lullaba mu wallahi ba a yi minci kadan ba kawai lab sai bacci yace ban tashi ba sai azza annabi ya tashi ne ce tashi ne bacci eh an gama kawai da burgosa da burgon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abin nan saboda haka jagoran nasu ya gudu me saura su ma suka ringa bin dare ana tattutsunta aka tafi aka wuce a wa'inda suka mutu aka shaidantar da su a cikin wannan yaƙi na handak a cikin musulmai mutum shida ne kawai uku daga cikin al'ansar a dukkan su kai shida al'ansar ne uku daga cikin al'aus uku kuma daga cikin khazraj wa'inda suke cikin al'aus su ne sa'ad bin mu'az Allah sarki kaga ɗaya daga cikin jagororin su ko da anas bin anas da abdullahi bin suhai wanda yake daga cikin bani ashhar wa'inda kuma suke cikin khazraj su ne su Abdufail bin Nu'man da Sa'alabat bin Hunaima su kuma dan yan bani Najjar ne sai Ka'ab bin Zaid su kuma inda aka kashe da daga cikin wa'ancin mashirkan su uku ne akwai Munabbahu bin Usman bin Sabbak bin Abdullahi wanda ta abin nan ruwan kibiyoyin da ake yi ne ya same shi akwai Naufal bin abdullahi bin mugirata daga bani mahzumin bin yarda wanda na gaya muku wata ruwaya an ce sayyidina zubair bin awam ne ya kashe shi wata ruwaya kuma an ce wato waye cikin wannan gwalalan ya karya wuya ya mutu sai kuma amru bin abdu wuddin shi kuma dan bani malik bin hask ne wanda na gaya muku sayyidina ali ne da sara ya kashe shi ya raba shi kuma yadda ake raba kabewa an fahimta shi shi wata kan sadu bin ma'az nan ba a take a wani lokacin yayi wafati ba akwai magana da tsayi da cewa tafsiri muke ba karatun tarihi bane da sai mu kawo shi shi a cikin ruwan kibiya ne wata kibiya ta samu hannunsa sai ta yi kokari ta taba jijiyar vein ɗinsa wadda take ta da take pumping wanda jini yake fitowa daga zuciya zuwa wannan wajen ya ɗau lokaci har sai da aka je aka yakin banu kuraiza sannan aka abin nan sannan ma yayi wafati shi radiyallahu ta'ala anhu a idza junudan farasana alayhim rihan wa junudan lam taraha wa kana Allah bima ta'malun basira dole za mu tsaya a nan wajen gobe mun karasa sauran ayoyi biyu zuwa uku da sauran ayoyin da suka biyo nan abinda dai ya kamata mu fahimta yakin ahzab an yi shi shekara biyar bayan hijira wanda waɗanda suka sabbaba wannan yakin su waɗannan yahudawan da annabi da ya zo gurinsu suka yi wasi suka yi yarjejeniya akan cewa ba za ku yaƙe ni ba ba zan yaƙe ku ba idan an zo za a yaƙe ni za ku taimaka mini idan an zo za a yaƙe ku zan taimaka muku suka haɗa gangami wajen jagororinsu suka tafi maka suka gaya wa ma masu bauta wa gumaka ku ne akan gaskiya ku ne mafi alkhairin mutane don haka ku zo mu haɗu mu je mu yaƙi su muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo kuma su ne suka karya wannan alkawarin saboda haka shi isa da a ce karatun tarihi muke da zamu kai wajen har wannan wajen shi isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka gama wannan yakin ya dawo gida da ya dawo gida ya zauna kenan zai huta sai jibril ya zo mai yace ko kun gama yaki kuna ajiye kayan yakin ku mu kuma mala'iku ba mu gama ba saboda Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan wa juludan mun aiko musu da iska da kuma tau abin nan mai yake suna rundunoni na mala'iku kamar yadda aka aiko da runduna a yakin batar kamar yadda aka aiko da runduna a yakin uhudu ko kamar yadda aka aiko ma da runduna a yakin wayan ko da za a ga kuma kasar kuma falam tubuna an kunti atkum sha'an wa baqat alaykum al-ardu bima rabar summa wallaytum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi ko menene بس وانزل الله سكينته على رسول المؤمنين وانزل جندا لم تروا وعذب الذين كفروا كو ذلك جزاء الكافرين to da sauransu ne wanda Allah da kansa ya gaya wa mala'iku yace ku je ku tabbaki manzo Allah annima akum fasabbitu allazina amanu kai la hawla wala quwwata illa billah so yadda Allah yake manzo Allah fa da banta kimanin lokacin Allah ne ya gaya wa mala'iku ku sauka ku je ku yaƙi ku je ku ce su manzan Allah yake ni ma Allah ina tare da ku haka ba Allah ce saboda haka sai sai mala'iku suka gaya wa jibril sai ya gaya manzan Allah a tafi bazu quraiza ba sun karya alƙawari ba sun cancanci a yaƙe su saboda abu guda biyun nan kun karya alƙawari har kun yi ƙarya kun ce wai abinda Allah ya saukar bayan kun san annabi ya arfuna kama ya arfuna abna'ahu sun san manzan Allah kamar yadda suka san ɗansu ƴaƴansu kai dai ka san bayan da ya kamata ɗanka ko ko murya to haka suka san siffofi manzan Allah littafin su amma kuka koma suka kekashe zuciya suka ce wai ƙarya ne kawai ku masu bauta goma kan na akan gaskiya kuke sa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba akan suke kan kishar ba za a ce rashin wannan ba ana yi ana mura'atin ladabi a hakimin rana sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya ce Allah ya ce ku je ku yaƙe su saboda haka shine ainihin abin da aka yaƙe su aka kore su aka ce su bar ta bar madina kuma ka san wai mai kasu madina ainihin fa abin da ya kasu madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ba shine sun karanta cewa annabin ƙarshen zamani zai zo gwajin don haka suka ce mu yau ina mu ina mu zo idan ya zo musallama mai mu shiga addinin da yake amma da yazo kuma yayya am ya hasilan nas alama atahum Allah min fadlihi kawai saboda hasada sai ga cewa ta yaya za a ce shugaba kawai mun dade a shekaru muna nan wajen sannan kuma annabi ya zo kuma ya zo to shine shugaban to Allah ya yarda inda muka daidai Allah ya bamu ladan inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya bamu lafiya da zama lafiya ya kiyaye mu daga dukkan waɗannan sharuka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala muna tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tawassuli da waɗannan sahabban nasa guda dubu uku wanda aka yi yakin azab Allah ya yi mana dukkanin bakan cikin mu Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu Allah ya ƙara wasu da lafiya da zama lafiya ya biya mana da rayuwa ta biya masa dukkanin bukatun ta Allah ya biya wa duk wanda suke neman addu'a a gurin mu Allah su ma ya biya masa bukatun su ba الفاتحة مع صلاة الفاتح
آمين آمين آمين آمين آمين آمين